الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa mu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih القراءات المتواترة والشاذة بالعلوم اللغوية والشرعية تأصيلا وتطبيقا وان وان شيني مجلس مو كو زمان مو كو درس مو نا 128 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar, Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan ƙarko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar Firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. ayar da za mu tashi a kanta ta farko wajen taujihul qira'at ita ce wato aya ta hudu kenan a cikin wato suratul ahqaf inda Allah subhanahu wa ta'ala ce qul ara'aytum ma tad'una min dunillah qul ara'aytum ka ce ku bani labari ma tad'una min dunillah abinda kuke bauta ma wanda ba Allah ba aruni ma za khalaqu min al-ard ku nuna mini abin da sun ka halitta min al'ardi daga ƙasa ko ko min al'ardi bi ma'ana fifi al'ardi a cikin ƙasa am lahum shirkun fi samawat ko suna tarayya ne da Allah a cikin wani abu da yake sama ko halittun sama ko ko su sammai ituni bi kitabin in za a tashi ituni ake cewa ba a cewa e ituni an gane ko yawwa ko fi samawati tuni in za a haɗi ituni bi kitabin min qabli hadha ku zo min da wani littafi kafin wannan wanda yake muku shaida akan shirka an gane ko qabla hadha kafin wannan kina alqur'ani aw asaratin min ilmin ko asara asara shine wato saura min ilmin wato na ilimi kenan ina fata an fahimta kenan aw asaratin min ilmin ko ko asara in an ce asara kamar kace saura min ilmin na ilimi kenan ko ku zo min da littafi kafin wannan ko ku wani saura na ilimi na magabata da ya saura in kuntum sadiqina ha in kun kasance masu gaskiya kenan sai ya zamanto an shahi jawabu sharti domin abin da ya gabace shi ya nuna shi kenan in kuntum sadiqina ituni bi kitabin min qabli hada a wajen malaman basra kenan malaman kufa kuma suna ganin a'a shi kawai ituni wancan wanda ya gabata shine jawabu sharti an gane ko saboda su malaman musa suna ganin jawabu sharti bai taqaddum akan mi akan wato fi'ilu sharti ko yawwa to wannan shi kamata mu gane to idan nan muka duba asaratin min ilmin dukkan qurra wato qira'a wadda take mutawatira sun karanta asaratin min ilmin amma idan muka duba a cikin alqira'atu shadda in ka diba cikin almuyassar fil qira'ati al-arba'ashar na Muhammad fahad kharuf an gane ko akwai qira'a shadda aw asaratin min ilmin wanda an karo daga Hassan al-Basri aw asaratin min ilmin an gane ko kenan sai zaman to abinda aw asaratin min ilmin afwan da sa'un kenan asaratin fa'alatin ko sun kace wahiyal fi'latul wahida kenan aikatawa so daya mimma yu'saru na daga abinda an karwaito an gane ko sun kace yadda za a taujihin ta qad qani'tu minkum qana'tu minkum na yadda na wadatu daga gare ku bi khabarin wahidin ko da labari guda ne aw asarin wahidin ko ko abu daya wanda aka rawaito yashhadu wanda zai yi shaida bi sihhati qawlikum da ingancin maganar ku fatu bihi ku zo da shi in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya fi ma tad'una ga abin da kuke kirayarwa kenan au asra wato al-fi'l al-wahida akala sai a ce aklatan ya an kace kuma iklatan ya zama ismul hay'a an gane ko akaltu iklatal ja'i misali mun gane ko to kaji yadda wannan qira'a shadda take ba mutawatira bace sannan idan muka duba cikin alqira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam a safha ta 369 an gane ko yawa sai yace da yazo zai bayanin tunda yace alqira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam ina son ya bayanin ta'rifin menene ake nufi da al-athar da kuma alqira'at da at-tafsir da kuma al-hukm an gane ko wanda jami'in shi ahkam to sai zo kalma ta al-asr ya fara da ita yace tana da haruffa guda uku alhamza da sa'un da ra'un yace tana nufi a cikin yaren larabci taqdimu shay'i ka gabatar da abu akan wani abu taqulu laqad asartu bi an af'ala kaza kenan na fifita na gabatar da kenan na himmantu da in gabatar da kaza shi yasa ma yanzu qalu tallahi laqad asaraka Allahu alaina ai Allah ya fifita ka ya gabatar da kai akan mu mun gane ko sannan kalima ta al'asar tana nufin zikiru shay'i ambaton abu taqulu kana cewa kinan da larabci ma halaftu asiran wala zakiran ma'ana yace ta'ani ma halaftu ban yi rantsuwa ba mukhbiran an ghairi ina bada labari daga wani na asirin kenan kamar in ce wani yayi rantsuwa kenan kenan asiran mukhbiran an ghairi kenan kana nufin ban ba da labarin wani yayi rantsuwa ba annahu halafa kenan wani yayi rantsuwa walam azkur zalika an nafsi kenan ba da tunani ni na yi rantsuwa kuma ko an gari ba kenan ni ban ba da labarin wani yayi rantsuwa kuma ni ban yi ba kenan sai da manto na asiran zakira wato mukhbiran sannan kalma ta al-asar tana nufin rasmu shay'i kaza na abu an gane ko ko da akan dutsi ne shi yasa ake cewa ilmul asar wani bi ana nufin mi ba ilmin hadisi ba ana nufin kamar ilimin tarihi saboda asar ne na almutaqaddimi an gane ko kuma an kace ilmul asar ko ilmul asar ana nufin kuma ilimin riwaya sun kace ga qira'a ta zo kira ana nufin rasmu shay'i aw asaratin min ilmin ai baqiyatu ilmin abin da ya saura wanda mutane su magabata sun kaba ji mun gane ko to kaji yadda kalma ta al-asar take kuma an kace al-asar wajen malaman hadisi wani lokacin ana nufin abin da an karwaito daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko abin da an karwaito daga sahabbai kuma gabata ko ko lokaci an kace al-asar suna kebance shi daga abin da an karwaito daga sahabbai kuma gabata al-hadith kuma abin da an karwaito daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadiba cikin taysir mustalah al-hadith na Dr. Abdul Muhayyin Al-Tahhan an gane ko yawa to kaji yadda bayanin shi shi yasa sai kai hattara duk lokacin da zaka yi bayanin abu sai ka san yadda abu ya taso da kuma me ake nufi da shi kafin ma a ce za a zo wajen tattaunawa mun gane wannan da kyau ko yawwa to shi yasa ake kiran malaman hadisi ahlu al-athar wani lokaci kuma a ce ahlul hadisi wal athar to muna gane wannan to shi yasa sai ka gane shi ilimi na tawjihul qira'at intabih in an ce tawjihu daga wajhuna yadda za a fuskantar da su domin ba su cin karo da juna ko kuma aljam'u bainal qira'at saboda a nuna maka yadda ake hadawa mun gane ko yawwa to aya ta gaba wadda zamu tawjihul qira'at a cikin ta ita ce aya ta abin nan aya ta goma sha biyar a cikin suratul ahqaf har zuwa aya ta wato goma sha tara ana ramma Allah ce to wasainal insana bi walidayhi mun yi ma dan adam wasici bi walidayhi game da iyayensa mahaifansa nan bai ce musulmai ba ko kafirai yayi itlaqi an gane ko kinan sai nuna da musulmai da kafirai duk za a kyautata musu sai dai ba za a yi musu da'a ba a cikin sabon Allah wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma cikin suratu luqman wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma shi kuma cikin suratul ankabut to don a gane wannan da kyau to sai da insanin Allah ya ce mun yi mada adam wasita wasici bi walidayhi da iyayen shi ko can cikin suratul qumar wa wasai da insana bi walidayhi sai ce mi hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin babu husnan an gane ko yawwa to amma nan da ya ce wasai da insana bi walidayhi sai ce mi ihsanan al-kufiyuna kenan da asim da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta ihsanan kenan ya kyautata musu wa wasaina al-insana bi walidayhi ihsanan kenan ya kyautata musu sauran kuma sun karanta wasaina al-insana bi walidayhi husnan shi ma ya kyautata musu to ihsanan masdar ne na ahsana yuhsinu ihsanan husnan kuma masdar ne na fi'ili hasuna yahsunu husna an gane ko yawwa to sai malamai suke cewa idan muka duba shi ihsanan eh, masdar ne na ruba'i ko yawwa kenan kamar an yi masa mu'amala ce ta masdar asalin magana wasainahu an yuhsina ilai ila- ila walidayhi ihsanan na fata an fahimce ni waɗansu kuma sun ka ce a'a shi wannan ihsanan matsayin mafulun bihi yake saboda mi saboda shi fi'ili wasainahu ya kumshi ma'ana kenan dammana ya kumshi ma'anat alzamnahu kenan alzamnahu ihsanan kenan mun lazimta ma dan adam ya kyautata ma iyayensa ina fata an fahimce ni yawwa kina alzamnahu shine maf'ulul awwal ihsanan kuma sai zama to mi maf'ulul thani sannan kuma wasala al-insana biwalidayhi husnan husnan tun da yana matsayin eh, masdar sai sun kace za a kaddara mishi mausuf kenan eh, amarnahu amran za husnin mun umurce shi ya kyauta ga uwayen shi kenan husn sai ya kuma kamar matsayin wato za a kaddara mishi amran za husni kenan mu umurce shi da umurni wanda yake ma'abucin kyautatawa ko amurni mai kyau Allah ce hamalatu ummuhu mahaifiyar shi ta dauke shi kurhan can cikin kuma suratu luqman hamalatu ummuhu wahadan ala wahni hamalatu ummuhu kurhan mahaifiyar shi ta dauke shi kurhan cilas wa wada'athu kurhan kuma ta aje shi cilas mun gane ko idan muka duba ah, Abdullah- abdullahi ibn zakwan wanda rawi na abdullahi ibn amir ad-dimashqi da kuma asim da hamza da kisa'i da khalaf wadanda kufiyuna ne sai kuma yaqub al-hadrami al-basri sun karanta hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha kina mahaifiyar shi ta dauke shi tilas kuma ta aje shi tilas sauran qurra kuma sun karanta hamalatu ummuhu karhan wa wada'athu karha sun yi makafin fatha muna ji da kyau waɗansu malamai sun kace duk ma'anar su ɗaya ana rama babu wani bambanci wasu malamai sun kace a a in an kace karhan abinda an ka tilastar da kai in an kace kurhan abinda ka tilasta ma kanka kenan karhan ta ɗauke shi an tilastar da ita tunda ba cikin tana so ta ɗauki cikin ba an gane ko kurhan kuma ta tilasta ma kanta don ɗan adam yana da shawa kenan dole na shi ma ya buƙaci duk da yake ya san ɗau- ta san ɗaukar ciki akwai wahala amma kuma tana son wato tana da shawa da take take take tura ta sai ta zama to tilas kenan an gane ko kadiba cin qala'idul fikr fi tawjih al-qira'at al-ashr a safha ta 38 can wajen ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tuzin- an tarithu nisaa karha kaga wannan bayani Allah ce to wa hamluhu wa fisaluhu hamluhu dokar cikin dan adam wa fisaluhu zuwa yaye shi 30 shahran wata nawa 30 kenan shekara biyu da wata shidda tunda duk shekara tana rayuwa wata nawa alarma 12 kenan 12 so biyu sun zama nawa 24 da wannan ne malamai sun kace dan wata shidda kan halatta ne bi dilalatul ishara an gane ko kadiba cikin dirasatun fi usul tafsir na usaf doktor kabir yunus safha ta 263 dibo alarma cikin bakar Allah ce wal walidatu yurdina auladahunna hawlayn kamilayn kaga shekara biyu na na, na shayarwa sun zama wata nawa 24 to cikin 30 in ka tidda 24 nawa ga saura shidda kina dan wata shidda dan halatta nan tunda ya ce wa hamluhu wa fisaluhu to fisaluhu din nan yaye shi kenan shekara biyu zai dauka ya an shayar da shi nan kuma ga wata shidda Allah ce to hatta idza balaga ashuddahu har sai lokacin da an gane ko kuma kana iya duba hatta idza balaga ashuddahu har sai lokacin da ya cimma karfin sa wa balaga 40 sanatan ya kai shekara 40 kenan shine cimma karfin dan adam an gane ko qala rabbi auzi'ni yace Allah ka su ka cusa mini ka sanya ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya in gode ma ni'imomin ka waɗanda kai a gare ni a kaina wa ala walidayya kuma akan iyayena guda biyu wa an a'mala salihan tarda kuma Allah ka cusa min in aikata aiki nagari wanda kai yarda da shi an gane ko wa aslih li fi dhurriyyati irin wannan aya akwai ta can cikin suratu an-naml wajen kissa annabi Sulaiman amma can babu hatta idza balaga ashuddahu an gane ko hatta idza atau ala ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan naml khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda sace wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin nan ko sace wa aslih li fi dhurriyyati Allah aslih ka gyara mini li gare ni fi dhurriyyati a cikin dhurriyyata Imam Suyuti a cikin al-Itqan fi ulum al-Qur'an yace asalin fi din nan babu ta wa aslih li dhurriyyati kenan ka gyara min dhurriyyata an gane ko inni tubtu ilayka ai an ce za'ida na ma'anar an ƙara ta basilati litta'kidi dan ƙarin ma'ana na in an ce fi zurriyati kamar an dauko abin an sa cikin su inni tubtu ilayka Allah ya ce na tubu zuwa gare ka wa inni minal muslimin kuma ni ina daga cikin musulmai wannan aya an ce ta sabka ga wato abin nan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu an gane ko yawwa to idan muka duba cikin littafin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an da sun ka zo karkashin wannan aya wa sanar insani biwalidaihi husnan da kuma ihsanan bayan mun faɗi cewa kufiyuna da asim da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta ihsanan sauran kuma sun karanta husnan sun ka ce kowace qira'a an yi taujihin ta da annabir qira'a ta ihsanan kamar inda Allah ya ce mi wa idh akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsanan kaga nan duk abin nan shi ko husnan kamar inda Allah ya ce wa wasaina al-insana biwalidayhi husna a cikin mi a cikin suratul ankabuti aya ta 13 wa in jahadaka li tushrika bi ko madalla sun kace qira'atu wato can cikin suratul luqman abin yahi karhi don yace wa in jahadaka ala an tushrika bi kinan nan sun yi tsaye ka'in da na'in sun yi tsayin daka kai da fata inji malin bahaushe mun gane ko to Allah ya ce waɗannan mutanen ula'ikan ladina su ne waɗanda kamar ba ana su kaɗai ne nan hasar nan alladina ta nufin hasar na taƙabbalu anhum muke karɓa musu ahsana ma aminu mafi kyawun abin da sun ka aikata to mai kyawun fa shi ma za a karɓa musu sai nan ko ya zama tona ahsana maslubul afdaliya ne kenan ana nufin za mu karɓa musu kyawawan ayyukansu shi kenan ko kuwa a hasana ba abin dawo karɓar su mafi kyawu shine tauhidi shine ɗan mafi kyau to an karɓi tauhidi kuma sauran kuma sai a karɓa Allah ce wa tajawazu Allahumma amin zamu ketare kenan zamu wuce musu zamu yafe musu an sayyi'atihim daga munana ayyukan da sunka aikata fi ashabil janna kiran suna cikin an aljanna Allah ya sanya mu daga cikin su wa'da sidqi alladhi kanu yu'aduna da kuma kenan wa'da sidqi kina alkawali na gaskiya allazi kanu yu'aduna wanda sun ka kasance suna aikatawa an gane ko yawwa to allazi kanu yu'aduna wanda an kasance ana musu alkawalin shi kenan ko kenan za a ba su alkawalin da an kai musu na gaskiya shi ko shedan kaga ba ba su alkawali zai yi ba yace Allah ya ce wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum kani abin da dan asara kiran ku dan asara ne da mara da kaji an ci wancan dan asara ne to na mari ya baci an gane ko to idan muka duba wannan wurin kafin mu wuce qira'a ta abin nan wa hamluhu wa fisaluhu ko yawwa ita ce qira'a wato ta jamhur kenan sannan idan muka duba ƙira'a ta yaƙub wa hamluhu wa fasluhu an gane ko wa fasluhu ya karanta wa hamluhu wa fasluhu sai zaman to masdari na fasala yafsilu faslan dama fasli shine kamar abinda an kararrabe shi yasa ake kiran aji fasli an gane ko shi ko fisaluhu ko ya zaman to masdar ne ko ismul masdar ne na fasalahu yufasiruhu fisalan mithlu qatala yuqatilu qitalan kidan fasala yufasiru fisalan wa mufasalatan qatala yuqatilu qitalan wa muqatalatan to ka jidda zaka taujihin wannan ba sani ko mun fahimta ba yawwa dan ka atai ayi sakiyar da babu ruwa a ramma duk dai shi nuhin yayi shi to idan muka duba ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu ko ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة إمام حفص راوينا عاصم الكوفي لكم حمزة الكسائي لخلف وأنك سكم قراء الكوفيون sun karanta na taƙabbalu anhum da nun wa na tajawazu da nun ina fata an fahimce ni yawwa su kuma sauran ƙura sun karanta ula'ikal ladina yutaqabbalu anhum waɗannan su ne waɗanda za a karɓa musu ahsana ma amilu mafi kyawa abin da sun kai kata koko ayyukan su kyawawa wa yutajawazu an sayyi'atihim za a wato yutajawazu kenan za a ketara ba za a yafe musu munanan ayyukan su ina fata an fahimce ni kenan ula'ikal ladina yutaqabbalu anhum ahsanu ma amilu ahsanu dan saboda mi abin nan ya zan na'ibul fa'il ku wa yutajawazu abin nan ula'ika alladhina yutaqabbalu anhum ahsanu ma amilu mafi kyau abin da sun ka aikata da a karba musu shi to yanzu menene alaka ki waɗannan qira'o'in waccan qira'a ta wadi za a za a yi za a yi amma ba hudun da zai yi ba qira'a ta hafs da hamza da kisa'i da khalaf qarnami Allah ne zai yi kenan da nuru ta'zimi kuma an-nuru lit-ta'zimi wa laysat lit-ta'addudi wal kasra an gane ko da yace na taqabbalu anhum mun gane wannan ko idan muka duba cikin littafin tawjuhul qira'at al-ashr bil qur'an a safha ta 263 zuwa ta 264 an gane ko sun ka ce ita qira'a ta su hafs rawi da asim da hamza da kisa'i da khalaf qur'ani wadanga duk kufiyuna ne na taqabbalu da tajawazu ko ba haka nan bane sai dai in an ce na takabbalu sai a ce ahsana ma amilu su ko wancan yu takabbalu anhum ahsanu ma amilu sun ka ce to ita qira'a tana takabbalu anhum an yi mata taujihi da siyaki domin abin da ya gabace ta na fadar Allah subhanahu wataala a siyaqu as-sabiq shine wa wasaina al-insana kaga wancan damiri wato fi'ili aka danganta zuwa ga Allah kuma shi babu damiri al-azma sai dai wancan wasaina fi'ili madhi shi ko na takabbalu fi'ili mudari'i wasaina al-insan mun yi wasiya ga dan adam sai an ka dauke shi akan wancan shi ko wancan qira'a ulaika alladhina abin nan yutaqabbalu anhum ahsanu ma amilu tasmiya lil maf'ul ne ko yawwa sai sun kace to kenan za a yi taujihin shi yutaqabbalu kadai banda tajawuzi kenan taujihin da za a yi nan kalma guda ce kawai za a dauka shi ne inda Allah subhanahu wataala yace kenan bin nazir tamka inda Allah subhanahu wataala yace abin nan innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an abin nan abin nan wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum kaga an tuqbala minhum bai ce an yaqbala minhum ba kina an tuqbala aini a karba musu ko ba haka nan bane an tuqbala minhum nafaqatuhum kaga an tuqbala fi'li mabniyun lil maf'ul ko ba haka ba sannan can cikin wato suratul ma'ida a aya ta wato 36 Allah subhanahu wata'ala yake cewa innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adhabi yawm al-qiyamati tatmi ma tuqbila minhu kaga ba a karba musu ba ba sani ko mun fahimta ba kenan ko ce ta samu taqabbal kenan ta samu uslubin ta wanda ya zo a cikin alkur'ani mai girma an gane ko yawwa sai Allah subhanahu wataala ce wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma an gane ko wanda ya ce ma iyayen shi uffil lakuma tir kaji ashe akwai su tun wancan lokaci idan muka duba imamu nafi almadani da imamu abu ja'far almadani sun gami almadani yani da hafs sun karanta uffil lakuma an gane ko yawwa uffil lakuma kenan sun yi fa'un shadda kuma sun yi mata kasra an gane ko yawwa to sannan imam abin nan imam yaqub da kuma imam ibn kasir al-makki da kuma abdullahi ibn amir al-dimashqi sun karanta wato uffa lakuma sauran kuma sun karanta uffi la kuma to dukkansu lugati ne tana nuhin da ya car an gane ko ismu fi'ilu mudari'in ne ma'ana a tazajjar na damu akwai ismu fi'ilu madin akwai ismu fi'ilu abin akwai ismu fi'ilu mudari to wanga mudari ina ka diba cikin abdurrul masul fi ulumil kitabil maknun na as-samin al-halabi a cikin suratu al-isra' wajen falata kullahu ma uffin ya kawo qira'atul mutawatira wa shadda da yadda ake abin ga wajen wajhu ya kai kusan 36 al-ramma ko 32 na ni dai na banta ko ma can ka gani su an gane ko to wanda ya ce ma iyayen shi uffin lakuma tir da ku an gane ko ya ce a ta'idani ni yanzu kuna mini alkawali tun da mutum biyu ne an gane ko yawwa a ta'idani ni kuna mini alkawali imamu nafi abin nan da ibnu kasir al-makki da abu ja'far al-razi sun karanta a ta'idani niya kenan sun yi ma ya umfata an gane ko yawwa to idan muka duba a nan a ta idani ne imamu hisham wanda rawi ne na abdullahi ibn amir an gane ko yawwa ya karanta a ta idani an gane ko yawwa kenan nan ya yi mami yawwa a ta idani za ku yi mini alkawali kenan da nunul wiqaya ina fata an fahimce ni da nunul fi'ili tunda ata idani shine asalin fi'ilin to nunul raf'i da kuma nunul wiqaya sai an kasa su ciki ata idani ba sai ku fahimta ba yawwa wannan shine kenan to kuna mini alkawali kenan duk dai ma'anar ba ta canzawa don saboda ko da an sa shi ciki ba yana nuna abin zai abin nan ba yawwa to sannan kuma sauran ƙura sun karanta a ta ida nini ko ba karan bane yawwa a ta ida nini kenan da nunin raf'i da nunin wiƙaya sun haɗu amma kuma ba a yi ba ba a yi idgamin su ba yawwa alarma kenan a ka'idar larabci wannan duka guda biyu suna iya haduwa ba sani ko mun fahimta ba yawwa shin kuna mini alƙawari wai tambaya shi kai musu an ukhraja za a fitar da ni ukhraja za a fitar da ni wa qad khalat alqurun min qabli yace kuma alqurun alqarn wato karni karni na mutane kenan sun wuce min qabli gabani da kaji hujjar kafirai wai shi wai shakka shi kai har yanzu kuma babu wanda ya je lahira ya dawo wa huma yastaghisani Allah su kuma suna neman taimakon Allah ga dan su kenan wai laka amin kai cionka amin kai imani inna wa'dallahi haqqun alqawlan Allah gaskiya ne fa yaqulu zai ce ma hadha wannan ba komai bane illa asatirul awwalin sai ta tsinin mutanen farko kaji yaro waye yake nan ko shi na ganin abinda uwaye ne shi ya karanta filozofi da abubuwa shi na ganin to Allah ce ula'ikan ladina waɗannan su ne waɗanda haƙƙa alaihimul qawl ko wato haƙƙa alaihimul qawl magana ta tabbata akan su fi umamin a cikin waɗansu al'ummomi ko qad khalat min qablihim wadda ta gabata gabanin su min aljinn wal insi na daga aljannu da mutane an gane ko innahum kanu khasirin waɗannan sun kasance sun yi hasara muna gane wannan da kyau ko to sai ka diba cikin waccan aya ta talatin ta sha biyar sai ka yi bacin alkira'at wa asar hafi tafsiri wal ahkam wa wasunan insana a safa ta ɗari takwas da arba'in da bakwai ita kuwa ga aya ula'ikan ladina na taƙabbalu anhum sai ka yi bacin alkira'at wa asar hafi tafsiri wal ahkam a safa ta ɗari takwas da arba'in da shida da kuma safa ta ɗari takwas da tamanin da uku na fata an fahimci to ga mai har da alƙur'ani wagga أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس كو إنهم كانوا خاسرين أتنشي سورة الأعراف أكوي آية ما كما دعونا قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم كو من الجن والإنس في النار كو يوا ستمي كلما دخلت أمة لعنت أختها سيكي هترى saboda garka ta yi kana cikin suratul a'rafi ka ji ka cikin abin ga can qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum kaga nan min qablikum can nan kuma haqqa alaihim alqawlu fi umamin min qablihim tun da labari ne ake bayarwa min qablihim min aljinni wal insi nan kuma min qablikum cikin araf min aljinni wal insi fi nar ko ba karan bane can kuma min aljinni wal insi sai an kace innahum kanu khasirin babu fi nar an gane ko ya uwa to sai Allah subhanahu wataala ya ce wa likullin darajatun wa likullin kowanne nan kana iya ɗaukar wali kulli mu'minin darajatun kidan kowane mu'min yana da daraja an gane ko wasu malamai suka a wali kulli insanin darajat ko da adam yana da daraja sai ka ce to ai su kafirai ba su da daraja kamar yadda an ka ce eh, hum darajatun eh, mimma amilu ko an gane ko can cikin suratu ali imran an gane ko to darajatun shin hum yana kuma ne zuwa ga mu'minai kadai ko ku hadda kafirai sun ka ce a to ai ita wata babu daraja gare ta ita daraka ne a cikin ta innal munafiqina fi darkil asfal minan nar kuma ka nan bane sai wasu ka ce a wa li kullin darajatun ko wani yana da zashi daraja domin shi zunubi ai ana farawa daga na kasa kuma ai sama kamar yadda ladan ke fara daga sama da na kasa ba sani kuma fahimta ba to almuhimmu dai wali kullin kowanne wali kulli fariqin kenan darajatun suna da daraja sakamako min ma amiluna da bin sun ka aikata ko sai ce mi wali yuwaffiyahum a'malahum dan saboda Allah ya sakanka musu ayyukan da sun kai an gane ko eh, imamu hisham wanda rawi ne na abdullahi ibn amir da kuma eh, imamu ibn kasir al-makki da imamu abu amr ibn al-ala al-basri da imamu yaqub al-hadrami al-basri sun zan albasriyani da imamu asim wanda rawi ne a- am- asim eh, ku- al-kufi sun karanta wali yuwaffiyahum a'malahum kidan dan Allah ya sakanka musu abinda sun ka aikata ko sauran qurra sun karanta walin waffiyahum a'malahum dan saboda musakanka musu da ayyukan da sun ka aikata nuwaffiyahum bin nun mun gane ko yuwaffiyahum uslubul ghaibina nuwaffiyahum uslubul mi uslubul khitab to to dan haka babu wani cin karo da juna don in ka diba eh, in ka ɗauki liwafiyahum a amalahum yana dacewa da mi da inna wa'adallahi haqqun to liwafiyahum Allah shi ko walin wafiyahum kana iya ɗaukar wa wasainal insana kuma yace na tajawazu an sayyi'atihim kenan walin wafiyahum mun gari ko to wannan shine karshen abin nan kadiba cikin آه، القراءات وأثرها في التفسير والأحكام أصفها تقري تقص ده 85 wanda aya babu tawjihul qira'ati wanda zamu dauka cikin ma'ana amma wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari satimi azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha an gane ko yawwa sannan kuma akwai irin ta a cikin wannan sura aya ta 34 wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari satimi alaysa hadha bil haqq an gane ko qalu bala wa rabbina qala fadhuqul azaba bima kuntum takfuruna can kuma cikin suratul الأنعام آه، أبنا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا كو آه، أبنا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا كو قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ننكو فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل كو ولا تستعجل لهم sannan kuma can cikin suratul eh, anfali alaramma inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya satimi fadhuqul adhaba bima kuntum takfurun innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah mun ji wannan da ke ko yawwa taw sai kuma wato yanzu aya ta 21 inda Allah subhanahu wa ta'ala ce mi wazkur akha adin ka ambaci dan uwan adawa wani ne dan uwan adawa eh to ina aya wa ila adin akhahum huda da abu hili iz anzara qaumahu lokacin da yayi mu mutanen shi gargadi bil ahqafi daga wuraren da akwai tudu- tudu- tudunni tudu tudu na rere kenan an gane ko wasu sun kace duddulallen rerai shi ne a haƙa jam'i na haƙafu ko a wani ba lemi Ah. rerai manya-manyan tudu na rerai an gane ko shi ne suka ce ma duddulallen rerai shi na ma'amuru da ƙasar ce zai haƙaƙen a ƙanƙani rerai haƙaƙacen shi ke ba ba ba ba ba ba ba haƙafu ba an gane ko to ya dai mutane nan qur'ani suna so su nuna maka ga inda sun karayi wuri da wanda akwai rairai to Allah ce wa qad khalatil nuzur min bayni yadayhi an nuzur masu gargadi sun shude min bayni yadayhi gabanin shi wa min khalfihi da kuma mi bayan shi to tun da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ake magana kenan masu gargaɗi sun zo gaban shi ko sun zo bayan shi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi bayan su yake gaba daya an gane ko to Allah ta'budu illa Allah yace ka kubuta mu kowa in ba Allah ba inni akhafu alaikum adhab yawmin azim ni ina ji muku tsoron azaba ta wani yini wanda yake mai mi mai girma imamu nafi da abu jafar da ibn kathir da abu amr ibn allah sun karanta inni akhafu wannan ba bai canza ko cikin tawjihul qira'at shi yasa galibi abinda bai da alaka da ma'ani in ba yana da alaka da wani abin nan balaga ba da taujihi na lugha ba mu cika tsayawa kan shi ba qalu to ga amsar da sun ka bashi sun ka ce aji itana ka zo muna ko li ta'fikana an alihatina ko ka juya mu daga ifko na kenan juyarwa li ta'fikana an alihatina ka juyar da mu daga abinda muke bauta ba ko sun ka ce fa'atina bima ta'iduna in kuntum min as-sadiqin ka zo muna da abinda kai muna alƙawari an gane ko in ka kasance da cikin masu gaskiya irin wannan akwai cikin suratu hud qalu ya kin kisa annabi nuhu suratu hud kisa annabi nuhu qalu ya nuhu qad jalaltana fa aktarta jidalna fa atina bi ta'iduna in kunta min as-sadiqin qala inna ma yatikum bihi Allah in sha'a wa ma antum mu'jizina ko ba karan bari nan kuma qala innamal ilmu inda Allah ko ba karan bari yawwa sannan kuma a cikin suratul ankabut ko ba haka ba nan ma abin nan abin nan cikin suratul an kabutu ko a kista ta abin nan fa'ati na bi azabillahi in kunta minas sadiqin ko ba ka bari cikin kista ta annabi lutu ne ko in ban manta ba ko tunda ya ce abin nan wata abin nan walutan idh qala liqaumihi ko innakum latatun alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin a innakum latatun rijala wa taqta'una fi nadi wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum al-munkar fama kana jawab qaumihi illa an qalu utina ko bi azabillahi in kunta min as-sadiqin qala rabbi ansurni ala al-qaumi al-mufsidin yawwa to wata amsa ya ba su qala innamal ilmu inda Allah yace ilimi yana wajen Allah wa uballighukum ina isar muku sako daga ballaga yuballighu tablighan Abu Amr ibn al-Ala ya karanta wa ublighukum daga ablaga yublighu iblaghan ina isar muku da sakon Allah ko ba karan bane ko ka ce ublighukum da uballighukum duk ma'ana su daya ko ka ce ublighukum da uballighukum yafi karfi saboda yau da gobe abin yana karuwa ina isar muku da sako ma usiltu bihi abinda an ka turo ni da shi can cikin hudu kuma an gane ko akwai mi kissa ta abin nan cikin suratu hud kissa ta hudu ko uballighukum abin nan a fa in tawallaw ko faqad ablaghtukum ko ma usiltu bihi ilaykum kaga can akwai ilaykum kissa ta annabi wato hud kisar dai adawa ta ita dai ta kuma annan ko wal eh yace walakin ni arakum qauman tajhalun ko sai dai ina ganin ku mutane ne masu jahilci nafi imam nafi da abu ja'far da abu amr ibn al-ala da kuma imam al-bazzi wanda rawi ne na ibnu kathir sun karanta walakin niya ko sai dai ina ganin ku duk da da kinni da kinniya ba sa canza ma'ana ina ganin ku mutane ne masu jahilci Allah ce falan mara auhu lokacin da sun ka gane shi shi abinda an kai musu alkawali ko al'azaba kenan aridan ko ko shi azaba ta bayyana gare su aridan girgiji domin girgiji abu na ya aridu yana gittowa ko mustaqbila audiyatihim ya fuskanto rahirahin su ko rahunan su ko qalu sun kace haza wannan aridun girgije ne mumkiru na wanda zai mu da ruwa kaga su ruwa sun ka gani an gane ko to in sun yadda da akwai Allah aridun mumkin nasu ilmin to sun yi shirka ne cikin mu kenan sun yi sun yadda da akwai Allah amma suna shirka ne wajen bauta in kuma su yadda akwai Allah ba aridun mumqiruna an gane ko sai ilmin to kenan su a wajen su dabi'a ita ce abin bauta ma ban sani ko mun fahimta ba yawwa amma dai ga alamu sun yadda da akwai ubangiji shirka ce suke yi Allah ce bal huwa mastajaltum bih a aha abin nan na dai da kun kai gaugawa a kawo muku shi kenan alladhi istajaltum bihi na Allah ce rihun iska ce fiha azabun alim akwai azaba mai radi a cikin ta Allah kai mu na tsari Allah ya bayyana ta arama tudammiru kulla shay'in tana raga-raga da duk abin da ta ci karo da shi bi amri rabbi hawa amma da umarnin Allah shi yasa duk abin da kanga bai kama ka ba, bai harka ka ba Allah bai ce shi kama kana ba eh da Allah ya ce ka tanga ta faɗo ma faɗo ma faɗa ta yi wallahi ko ina Allah na iya kama ka Allah ya ce bi amri rabbi hawa da izinin ubangijinta fa asbahu sai suka wayi gari la yura illa masakinuhum la yura kinan mabni lil maf'ul ne ko ba a ganin komai illa masakinuhum sai gidajensu Allah ce kazalika najzil qaumul mujrimin kama haka ne muke sakan kama mutane waɗanda suke masu mujrimai masu laifi mun gare ko yawwa to wannan la yura illa masakinuhum ita ce qira'a ta asim da hamza da khalaf waɗanda kufiyuna ne da kuma yaqub al-hadrami al-basri la yura illa masakinuhum an gane ko sauran qurra kuma su fa asbahu la tara illa masakinahum la tara kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake baka gani la tara anta ko kai mai sauraron alqur'ani la tara illa masakinahum baka ganin komai sai gidajen su da wannan aya eh abin nan waɗansu malaman usulul fiqh suke cewa ana takhsisin nassi bil hissi ko bil mushahada an gane ko domin ya ce mi to damiru kullu shay'in bi amri rabbiha sai ce mi kaga yace kullu shay'in ta halaka komi kenan har sama har kasa amma da yace mi la yura illa masakiruhum kenan an yi takhsis bil his tunda abinda ido ya ga su halaka ba kenan shi ban da shi ciki kuma da yace ma yace zalika min anba'il qur'an qussuhu alayka minha qa'imun wa hasid akwai waɗanda gidajen suna nan sai akwai wanda kuma sun rushe muna ganewa kamar yadda Allah ce wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun kaga mun yi ragaragar abin da fir'aun ya kasance yana aikata da kuma abin da sun kasance suna yi gine gida to amma kuma an yanzu muna ganin akwai sauran gine-ginen gidajen fir'aun da pyramid sai zaman to amun ne makhsus bil mushahada an gane wannan da kyau eh sai ai hattara to shankidi yake cewa waɗanda daga cewa kenan kullu shay'in amun ne makhsus an gane ko ya ce to shi baya ganin wannan maksusun ne bilhissi saboda mi saboda Allah ce fa asbahu la yura illa masakinuhum kenan nafsi ne ya takhsisi yace wanda ya kamata a dauka aw lam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna ko tujba ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna yace to wannan shine ya kamata a dauka matsayin am makhsusu bilhiss in ka diba cikin muzakkira fi usulul fiqh yace dalili kuma saboda nan ba ai takhsisin shi da nasti ba amma in ka zo kai da kanka san maka ba duk ƴaƴan itace da duniya ne an ka kai musu ba ba sani ko mun fahimta ba zaka iske wadansu ƴaƴan itace a duniya waɗanda babu su a can makka mun gane ko yawwa taw akwai aya guda bari mu karanta sai mu je can aya ta ƙarshe wanda ya kamata mu ɗauka kadiba cikin alqira'atu wa atharuha fi tafsir wal ahkam as-safha ta takwas da sha biyar don kaga bayani a ƙarƙashin wannan aya da kuma safa aya ta ɗari takwas da arba'in da bakwai don kaga ƙarin bayani akan wannan aya ko taujihul qira'at ko wani mas'ala da suke da alaƙa da wannan to Allah ce laqad makkannahum Allah ce mun tabbatar da su fi ma a cikin ma din nan tana iya zamantowa alladhi kenan ko ta zamanto sila ce litta akidi ko ta zamanto mausuliya kadiba cin ad-durrul masul fi ma a cikin abinda ma in makkannakum fihi kenan ba mu tabbatar da ku ba a cikin shi an gane ko ko allazi cikin wanda an gane ko in makkannakum fihi ai ma makkannakum fihi ba mu tabbatar da ku a cikin shi ba albai mu da kuma ga lulu da ba waja'alna lahum sam'an mun sanya musu ji bai ce asma'an ba saboda asalin shi masdar ne wa absaran da gani an gane ko gannai kenan jam'i ya kawo shi jam'i ko kuma sama asalin shi masar ne koko saboda shi ji bai da bambanci da mai jin kaga da mai kallon ka ta gabas da yamma da kudu da arewa jin da suka yi ba guda ne amma mi kallo ne ba guda ba wani yana ganin bayan ka wani yana ganin gaban ka wani yana ganin damar ka wani yana ganin hagun ka shi yasa shi basar sai aka wuce jami'i Allah ce to wa afidatan kuma mun kawo mun sanya musu zukata ko ba ka da bane yawa wa afidatan da kuma zukata mun sanya musu zukata Allah ce ni fama agna anhum sam'uhum jinsu bai amfanar da su da komai ba ko wala absaruhum ko ganin su wala af'atuhum ko zukatun su min shay'in da wani abu an gane ko iz kanu yajhaduna bi ayati Allah saboda sun kasance ko saboda sun kasance suna jayayya da ayoyin Allah al-shar'iyya wal kauniyya wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un ko ba ka da bane abinda sun kasance suna izgiri da shi sai kewaye da su mun gane ko in ka diba can cikin suratul jafiya akwai wa badalahum sayyi'atu ma amilu wa haqa bihim ma ka ma kanu bihi yastahzi'un wa qila al-yawma nansakum ko nan ko wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un wa laqad ahlakna ma hawlakum min al-qura kun ji wannan da kyau ko yawwa ma haulakum min alqura kana iya duka alƙaryoyin ake nufi amma mutanen su ko kuwa laqad ahlakna man haulakum min alqura aya wadda za mu ɗauka ta taujihul qira'at ita ce aya ta 33 Allah ce to awalam yarau shin su kafiran maka su gani ba annallaha allazi khalaqa as-samawati wal ard Allah da ya halicci sammai da kasai ko walam ya'ya bi khalqihinna kuma Allah bai gajiya ba shine ya'ya an gane ko asalin shi ya'ya ne sai an ka shafi alif huzifa harful illa ko majzum bi hasbi harfil illa ko ba ka lamari afa ayina bil khalqi al awwal sai ce ni walam ya'ya bi khalqihinna bi qadirin shin Allah bai kasance ba wanda halitta mu da kasance bai kasance ba bi qadirin mai iko ne ala an yakhlu ala an yuhyil mauta ira da mutattu kaga Allah yana da ikon haka ko ba ka lamari imamu yaqub ya karanta يقدر كنا أوليس الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن يقدر على أن يحيي الموتى بين إيكو يراي da matatu to yana da kaga bi qadirin nan nan jumla ce ismiya qadirin mai iko kenan jiya da yau da gobe yaqdir kuma fi'li mudari yufidu tajaddud wa takrar yau da gobe jibi daga ta amma baya nufin abin da ya wuce sai zama to kenan qira'o'in duka sun hada lokutan gaba daya an gane ko kenan dai wanda ya halitta san mai da kasa yana da iko bai gajiya ba wajen halittar su kenan bai jin gajiya wajen rayar da matacce tunda dan adam karami na ko ba ka da mani bala sai Allah ce tabbat Allah yana yin haka innahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai mun gane wannan ko yawa mun faɗi cewa qadirun cikin suratul isra'i ne adda qadir ko sauran kuma duk wuraren bi qadirin bi qadirin bi qadirin a cikin yasin da kuma nan cikin ahqaf da kuma cikin suratu alkiyama to wayo mai yu'radu alladhina kafaru Allah ce ranar da za a bijiro da wuta ranar da za a bijiro da kafirai alan nari akan kafirai wanda su malamai suka ce a'a kafirin ne za a bijiro ga wuta shankiri ya ce a'a wutar za a bijiro da ita tun da hadisai suna nuna za a zo da ita a kiyama a hirin hisabi kenan ita za a bijiro wa ga masu sulanta bayan kuma daga baya za su ketara ta mi ta sirati su ko za su bijira ta kanta su fada kenan wa aradna jahannama za mu bijiro da jahannama kuma yu'radu allazina kafaru yace malamin balaga suke cewa a su da za a bijiro akan wuta yace ba gaskiya bane dukan biyu za a yi kuma wannan ya hito wa karara Allah ce to wa yawma yu'radu allazina kafaru ala an-nari ranar da za a bijiro da kafirai a saman wuta alaysa hadha bil haqq kenan za a tambaye su ashe wannan ba gaskiya bane afasihirun hadha am antum la tubsiruna qalu bala su ce eh wa rabbina sun rance da Allah haka nan ne qala sai Allah ta to fadukul azaba bima kuntum takfuruna ku dan dane azaba saboda kun kasance kuna kafircewa ko ba kana bane Allah ce to fasbir kai hakuri ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan ba ana nufin bai da hakuri ba a'a ka kara hakuri ayoyin da suke nuna hakuri shi yasa duniya in baka da hakuri ba ba abinda zaka iya ba komai ne zaka magana kan shi ba ba komai ne zaka daukan mataki ba ko da zaka daukan mataki to wani lokaci kana bukatar sai ba sai daga baya saboda in ka harzuka kai hushi baka iya daukan mataki mai kyau kuma ba ko da yaushe kamata kai magana ba kamar da martani a a ko lokacin da kana bukatar sai ka tsaya kai nazari fasbir kai hakuri kama sabara ulul azmi min ar-rusuli kamar yadda ma'abuta dauraren niyya daga cikin mazani suka yi hakuri wasu kace to annabi adam bai cikin su don Allah ya ce wa laqad ahidna ila adam min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma kaga bai da azmi wanda su malamai suka ce ai shi ba cikin manzanni yake ba don haka ba bai ma shiga ciki ba ba ba wazance shi tunda bai daga cikin ar-rusul wasu kace a annabi adam daga cikin rusul saboda daga zamanin shi zuwa annabi nuhu zamanin annabi nuhu da bi an kai aiki ai da shari'a annabi adam to yau ai shari'a aiki da shari'a ya zama ya zama manzo kuma wannan shine zance mafi inganci sai suka ce to a cikin hadisi za a zo cikin hadisin shafa'a a ce ma annabi nuhu anta awwalur rusuli ko ba ka nan bane kai ne farkon manzanni sai aka ce a'a nan awwaliya ce muqayyada awwalur rusuli ba'da zuhuri shirki mun ji wannan da ko to almuhimmu kai hankuri kamar yadda ulul azmi minar rusul ulul azmi minar rusul su ne waɗanda malamai suke cewa suna cikin suratu akwai sabani kansu amma dai abinda an kai dauka su ne waɗanda Allah ya ambata a cikin suratul ahzab wa idh akhadna minan nabiyyin mithaqahum wa minkum min nuhin wa ibrahim musa wa isa ibn maryam Allah ce to wala tasta'jil lahum kakkai musu gaugawa bai ce wala tasta'jil lahunna ba eh li taglibi jalibi dhukuri ila jalibi al cikin kafirai akwai maza akwai mata Allah ce ka annahum ka ce dai su yauma yarawna ma yu'aduna ranar da za su ganin abinda an kai musu alƙawari an gane ko lam yalbasu busu zamana ba a duniya illa sa'atan sai wani dan lokaci min naharin nayi sai su ga lokacin yayi musu kadan an gane ko yawwa yawwa sannan kuma nan ba yana nuna abin nan ba ma'ana kafirai za su yi sabani wajen lokacin da sun kai zama a duniya dama Allah ya ce yau mai yad'ukum fatastajibu bi hamdihi wa tazunnuna illa bisum illa qalila kaga su za su yi zaton kadan ne to kadan din nan kuma wasu za su yi zaton lam yalbasu illa sa'atan min nahar amma kuma waɗansu za su yi zato sun yi ni guda shi yasa Allah ce ya takhafatuna bainahum illa bisum illa mi illa a ramma duwa mu ne ya takhafatuna bainahum illa bisum illa ashra suna suna magana cewa kawai busu kwana bi illa kwanaki goma an gane ko to sai Allah ce nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bisum illa yawma kaje wadansu ka ce kwana goma da sun kai to dama da yace sa'atan min nahar waɗansu kafirai suna zaton sa'atan min nahar ne wasu kuma sai su ce a'a illa illa ashra kwana goma ne wasu a Allah ce amsaluhum tariqatan to inda rigimar take ko rikicin yake iskalin to Allah ce nahnu alim ga yaqulu id yaqulu amsaluhum tariqatan waɗanda sun ka fi su zama daidai akan hanya sun ka ce illa bisum illa yuba to kaga ko ai ba waɗanda ya kamata a ce amsaluhum tariqatan wanda sun ka ce illa ashra tunda wanda ya ce kwana goma ai sun yi kwana goma a duniya sun yi shekara goma to kuma Allah ce amsaluhum tariqatan an ka ce a'a saboda in tashin al'amarin tashin hankali ya zo daga nesa waɗanda adda hangen nesa sun firkicewa to saboda suna cikin mummunan hali shi yasa sun ka ce illa bisum illa yawma kadiba cikin mushkilul qur'an na Izzuddin Abdussalam Abdussalam Izzuddin Abdussalam Sultanul Ulama karkashin wannan aya can cikin mulhaq ina ganin bayan da sun ka zo da aya sai sun ka ci cikin mulhaq sun ka bada amsa akan ta ba sani ko mun fahimta ba yawa to da yace in wata zunnuna illa bisum illa qalila dan kadan wasu yi zaton illa sa'atan min nahar wasu yi zaton mi illa ashran wasu yi zaton illa yawman an gane ko to nan kadiba cikin suratu an-najiat ka annahum yawma yarawnaha nan ko ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna kai hattara can hani nan ko ma yu'aduna abinda an kai musu alƙawari na narko na azaba lam yalbasu illa sa'atan min nahar sai Allah ce mi bala an gane ko kina hadha balagun ne an gane ko bala wannan sako ne dan qur'ani ya ce bala qur'ani ya isa ba sai an ƙara da wani abu ba an gane ko fa hal yuhlaku illa alqawmul fasiquna shin akwai wanda za su halaka in ba mutane fasikai ba ai babu su ai ma yuhlaku illa alqaumul fasiquna nan kafiru da ake nufi ba wanda su halaka sai kafirai ka san shi dan qur'ani yuna abinda ta yi mai dadi shi da shi ne suka bai zuruwa da shi in an ka ce alif lam mim ba ana cewa Allahu a'lamu yuradihi bi dalika ba malamai sun kawo maganganu in ka diba cikin at-tahrir wa tanwir magana kusan 21 wajen alif lam mim a cikin suratul baqara amma dai abinda an karin jayi suwa suna nuna ijazi ne na alqur'ani harufa ne wadanda laysa laha ma'anan inji Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'a al-muslimin ba su da ma'ana walakin laha maghzan sai dai suna da dalilin da yasa aka kawo su an gane ko don sunan ijazi na alqur'ani da haruffan da kuke magana da su ne an ka kawo su an ka qur'ani ya sauka amma kuma ba ku yin alqur'ani an gane ko amma dan qur'ani ne an ka ce alif lam mim usul da sai su ce ku saurara Allah shi na magana ko shi ne fasarar su Allah ya mura mai kyau to yan wani kamata mu dakanta saboda lokaci yayi abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh